أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأهلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar laraba a yau muna goma ga watan ramadan hijira 1445 wanda ya zo daidai da 20 ga watan uku meladiya 2024 a gabanin mu fara tafsiri akwai mai tambaya da yake tambaya dangane da abin da ya shafi dangane da abin da ya shafi yin sahu a sallah cewa ya ga wasu ɗan yatsu suke haɗawa wasu kuma daga daidai da yatsu suke daidaitawa wasu kuma suna miƙar da kafafuwan su a kibla wasu kuma suna karkacewa shi ne yake tambaya ya abin yake dangane da abin da ya shafi daidaita saho a sallah akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama da idan aka yi ikama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan juyo ya umarni ga mamu akan su daidaita saho akwai ruwayi da dama akan haka da haka yana cikin abin da ake so liman ya yi kafin ya yi kabbara idan an yi ikama to ya umarni da a daidaita sahu daidaita sahu yana cikin cikar sallah kamar yadda ya zo a hadisi kuma yakan rage yakan kawo saukin wasuwasi domin rashin daidaita shi shine kamar yadda hadisi ya nuna shi dan yana yawo tsakanin masallata to yana jefa musu wasuwasi da wajen hada sahu abinda hadisi ya nuna sabon annabi sallallahu alaihi wasallama sukan hada kafada da kafada diddige da diddige haka zuwa cikin hadisi in ban manta ba hadisin Anas ko Bara yace ɗayan mu ya kasance yana hada kafada shi da dan uwan shi wannan ana magana idan ya zama mutum ma'ana tsawon su dai kenan to wajen hada sahu za a ga ma'ana kafadar wannan ta ta taba ta wannan sannan wajen diddige kuma ma'ana mutum ya tsaya yadda yake ba tare da ya karkatar da gaba shi wancan ya tsaya to za ga ma'ana babu wata mashiga a kai to amma ya zama mutum halitta shi ce gaba shi a karkace ka gaba da za ka tilasta shi cewa sai ya nan wasata ko kuma kai da kake sahun tare da shi a ce dole sai ka lankwasa taka ka ta karkace a in haka yake to babu la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha da haka sai a yi koda ma'ana ya kafa ne su haɗu da juna ya zama an rufe duk wani abin da yake na gaba akwai malaman da suke da fahimtar cewa hada sahu shine an muhaza kurin a daidaita da haka wannan gabdin koda kun bar shi ba wani abu kai dai abin da ake so ku yi layi kada wani ya gaba wani ya baya ku dai jeru to wannan gaskiya fahimtar ba ita bace sahabbai suke kai dan da wancan nassin hadisi cewa ɗayan mu yana hada kafaɗa shi da dan uwan shi ko diddigen shi da dan uwan shi da haka zamu ga a musamman wanda ya je umara ko ya aikin haji zai ga gaskiya magana haɗa sahu sai dai haƙuri ko wanda aslan ma ba su kafar ka ta zo kusa da su kaga ba ma maganar wani ko haɗa wata diddige ko wani ɗan yatsa gaba ɗaya baya so ya ga kafar ka kusa da shi ya fi ganewa ya tsaya shi kaɗai wannan ba ya tsaya shi kaɗai wannan ba ya tsaya shi kaɗai to kaga irin nan ka je nan ba da za ka kai ma sai dai ka yaƙura ka yi abinda ya sauwaka da haka dai abinda ake so a sabo a rufe duk wata kafa kada a yi warware ta yadda zai zama akwai ƙofa za shi ɗan yana kewayawa a ciki ma kuma wannan ba yana nufin kuma a takure ba za ga wani sa'in in sahu ya cika sai ga an takure ta yadda wani siyaki sai ya zama baya kallon alƙibla sosai saboda mai yadda sahun ya cika to wannan kuma ba daidai ba ne ana son ya zama masallaci yana cikin nutsuwa ba a san abin da zai takura mai sallah ya zama yana Allah Allah a gama sallah da da haka dai abin da idan diddige da diddige sun haɗu fa ni'ima in haka bai yi ba saboda larura ta halitta ko wani abu to alal kalli mu haɗa in ya sun gaban mu alal akalli sannan kuma ya zama kafaɗinmu idan muna da ma'ana kusanci da juna ya zama sun haɗu da da juna amma wannan ya tsaya nan wanda ya tsaya nan kamar yadda ake a wurin aikin hajji da sauran masallaci na haramai saboda duniya cikin taruwa ta wannan kuma gaskiya ba shi ne haɗa sahu na hakika ba ubangiji allah ya mana gamta fitar a jiya a cikin karatunmu na suratul saba mun tsaya kan aya ta 21 ne ko za mu tashi kan aya ta 22 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير نعم الله مدوكين sarki yace qulidu allazina za'amtum min dunillah kace ku kirawo waɗanda kuke riyawa ababan bauta ne kuma bayan Allah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati waɗannan ababan da kuke rayawa cewa ababan bauta ne kuma bayan Allah la yamlikuna mithqala dharra ba sa mallakar daidai da ƙwayar zarra fi samawati a cikin sammai wala fil ardi ko a cikin ƙasa wa ma lahum fihi ma min shirkin kuma ba su da wani tarayya a cikin su ma'ana ba haduwa suka yi da Allah suka samar da waɗannan ababe ba wa ma lahum minhum min zahir kuma ba su da wani mataimaki dangane da su ko a cikin su wala tanfa'u shafa'atu indahu ceto baya amfani a wajensa ma'ana a wajen Allah madaukakin sarki illa liman azina la sai ga wanda Allah ya yi izini ya masa izini na yin cita hatta idza fuzi'a an qulubihim har idan an yayi tsoro daga zukatansu qalu kifti ma za qala rabbukum bi ubangijin ku yace qalu al-haqqa sai su ce gaskiya ma'ana gaskiya ya fada wa huwa al-aliyyu shine madaukaki al-kabir mai girma ubangiji Allah madaukakin sarki bayan ya ba mu kissar mutanen saba da irin yadda suka mutunci wa ni'imomin Allah da yadda Allah ya kama su wannan ni'imomin suka koma suka zama musu azaba kuma ƙarshe Allah ya yi mana bayanin cewa mutanen da suke yin shirka sawa'un na mutanen saba ko wasu su waɗanda suke shirka da Allah to ba zaton iblisu ne ya gazzata a kansu dama iblis ya faɗa cewa shi ya batar da bani adam kuma ya yi rantsuwa kuma ya ce wa Allah za ka samu kaɗan ne masu godiya to wannan zaton na iblis din shi ne ya tabbata akan waɗannan masu shirka din to sai aka ci gaba da bayani cewa wani dalili da za a kafa wa masu yin shirka da Allah su gane cewa Allah bai da abokin tarayya shine Allah ya ce kul ka ce kuli du'un lazina za'amtu kace ku kira waɗanda kuka raya ma'ana ya kai wannan manzo ka ga yawa masu hada Allah da wani wajen ibada masu hada Allah da wani wajen bauta wanda wannan abin da suke bauta baya cutarwa baya amfanarwa to dan ka nuna musu gajiyar waɗannan abubuwa dan ka nuna gaji ka nuna musu waɗannan abubuwa gajiyayyu ne ka bayyana musu kuma dan ka nuna musu ibadar da suke waɗannan abubuwa ɓatacciya ce to ka ce musu ku kira waɗannan da kuke rayawa cewa ababen bauta ne kuma bayan Allah ku kira su ku roƙe su ku gani za su amsa muku za su yi muku amfani a nan cewa kuli da ullar zai na ba wai mujarradin kira ba ma'ana ku kira su amfani ku kira su amsa gaba za mu karanta cewa ku nuna min waɗannan ababen da kuke bautawa da haka idan yanzu ga abin da kuke bauta to ku kira shi gani zai amsa ko da ba a ganin shi ku kirawo shi mu gani za a samu biyan bukata domin yana ɗaya daga cikin dalilai da suke tabbatar da sabuwar Allah madaukakin sarki shine amsa kira da Allah yake idan an kira shi mutum zai shiga wani yanayi ya daga hannu ya ce ya Allah ka tsiratar da ni kuma sai Allah ya tsiratar da shi da wannan yana cikin dalilai da suke tabbatar da samuwar Allah madaukakin sarki sai Allah ya nuna cewa waɗannan ababen bauta ba fa su da komai shine Allah ya ce la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati musamallaki ne dai da ƴar ƙaramar halitta ba a cikin sammai wala fil ardi hakanan a cikin ƙasa ita ma su ma kasai guda bakwai ba su da ba su mallaki komai ba to wanda bai mallaki wani abu ya zai baka shi ma bai mallaka ba to ta yaya zai iya bayarwa to wala Allah waɗannan mushrike su ce eh mun ji ba su mallaka ba amma ai da su aka haɗu suna tarayya da Allah cikin waɗannan al'amura din kila su ce ai sun haɗa Allah madaukakin sarki ko sun taya Allah ko nasu ne da Allah shi ne Allah ce wa malahum su waɗannan ababen bauta ba su da fihi ma cikin sammai min shirki ba su da wata gabayya ba Allah ya haɗu da su bane aka aiki wannan sammai da kasai da muke gani da halittun da suke tsakani Allah ne kaɗai ya samar da su babu wani cikin ababen da ake bautawa wanda zai ce sun haɗu da Allah sun samar da shi da haka ba su da mallakar abin su kadai ba su da kuma ba su zama abokan tarayya wajen mallakar abin ba to wani zai cewa eh amma ai mataimakansa ne su ne waziran shi da haka in mun kira wasu kiran zai mana amfani saboda ne saboda ai suna taimaka masa yana da bukatar su don haka sai mai kamun kafa da su mai da suke cewa ma na abuduhu illa yuqarribuna ila Allah ai ba ma bauta waɗannan abuwa su idan su kusantar da mu ga Allah za su ce mun yadda waɗannan abuwa ba su halicce mu ba ba su suke saukar da ruwa ba ba su suke fitar da tsirrai ba mun yadda duk wannan ba su suke yi ba to amma mu muna bauta musu ne don su kai mu zuwa ga Allah wannan shubara akwai ta har yanzu a cikin mutane haka ji wani yana cewa eh ya yarda waliwa da ko shehuwa ne ba shi ya halitta ba kuma ya yarda ba Allah ba ne to amma ai shi bai kai matsayin ya kirawo Allah ba sai dai ka kirawo shi shi zai hada ka da Allah sai suke kamanta Allah da irin sarakuna na mutane sarakuna na mutane su ne idan aka samu sarki zai samu fadawa za ka samu akwai jakadi a ɓangaren mata akwai sallama ta ɓangaren maza wannan in shi ne yake tsara komai ko kuma irin gwamnoni akwai protokoll da waye ta yadda ana so shi ne zai tsara ga yadda za a yi sai suke kamanta Allah da bayi sai su ce eh mun yarda cewa Allah madaukakin sarki shi kadai za a bauta shi yayi kaza to amma kuma ai ba yadda za a yi mudushe shi kai tsaye dole mai kamun kafa da haka muna kiran waɗannan ababen ko muna kiran waɗannan mutane ko wani wani da muke kira ai so muke ya haɗa mu da Allah ya haɗa mu da Allah madaukakin sarki ina ji wasu wasu ku sun taɓa jin kissar wani waliyi da ake bayarwa saboda tsabar walittaka idan ya zo kan ruwa takawa yake wuce to yana tafiya da almajirin su da zo kan ruwa sai ce almajirin kai ka dinga kiran sunana ni kuma yadda na kiran sunan Allah da haka da haka za mu wuce to wai sun hau kan ruwan shi walin yana kiran Allah shi kuma almajiri yana kiran wali nasu shi sunan wannan wali nasu da haka wai ana tafiya suna ta tafiya kan ruwa ba matsala za su wuce sai shi dan yazo ya samu almajira ya ce ya za a yana kiran Allah kai ka dinga kiran shi kai ma ka kira Allah mana wai shi dan ne ya zo da wannan kun ga ai wannan abu ne mai kyau to amma su a yadda labarin yazo shi dan ne dan haka da da shi dan ne mai wannan rayawa sai kurin ya daina kiran wani sai kira Allah yana kiran Allah sai ya ya dawo shehu ya jume gaba almajiri ya nutse ya tsamo shi ce kai ya aka yaka ce kai kana ganin ka isa ka kira Allah ai baka kai matakin da za kira Allah ba ni za ka kira wa to akwai masu wannan rayawa ta abu shirkan makka abinda suke cewa manzon Allah ma na abudu illa bi wa farhibuna ila Allah zulfa to sai Allah ya kora wannan ya ce wa malahu Allah madaukakin sarki bai da minhum daga cikin waɗannan ababen bauta min zahira Allah bai da wani mataimaki so yadda mutane suke da mataimaka da in an zo kila akwai mai gadi akwai wanda zai je ya fada akwai wanda zai ba da rana akwai sakatare to Allah baya da irin wannan da haka ba wani wanda za ka bauta wa in dai bauta ce sai Allah magana ka bauta wa shi kuma ya sada ka da Allah ba daidai bane abinda yake abinda Allah yake da shi tsakanin shi da bayi na tsani shine manzanni su kuma manzanni tsani ne na karantar da mutane yadda za a bauta wa Allah ba manzanni sun zo bane dan a bauta musu kuma su haɗa mutane da Allah a'a sun zo ne dan su haɗa mutane da Allah kai tsaye ta hanyar gaya mutane menene ibada menene bauta shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ga baya wasa da wannan babi ka duba Abdullahi dan Abbas yaro ne manzon Allah yake ce masa idza sa'alta fas'alillah in za ka yi roƙo roƙi Allah wa idza sta'anta fasta'in billah in za ka nemi taimako nemi na Allah manzon Allah yana ga masa ya nema a gurin Allah madaukakin sarki domin wannan aiki ne na Allah kaɗai da haka ba wani wanda zai iya yin shi ko mala'ika ko annabi domin duk wani wanda ba Allah ba bawa ne duk wani wanda ba Allah ba bawa ne da haka kuma duk girman mutum a cikin bayi annabawa da manzanni su suka fi kowa daraja a cikin bayi to su ma kuma suna da iyaka akwai matsayi da na Allah su ma ba ta iya wuce wannan matsayin mun sha karanta na alkur'ani yana kai mana magana gai ku iya abin da manzon Allah ya sani amma akwai abin da shi ma da aka tambaye ce mal mas'ul an habi a'lam min as-sa'i ce ni kai wanda ake tambaya bai kuma tambaye sani ba ma'ana da ni da kai dangane da sanin lokacin da alkiyama za ta ce da ɗaya muke ban bi ka sani ba ka bi ka sani ba duk ba mu sani ba to don haka a nan sai Allah madaukakin sarki duk wata kafa da waɗannan mushrikai za su dogara da ita wajen bauta wa nan Allah sai Allah ya rubuta na farko dai ba su mallaki komai ba na biyu ba hannunsu a ciki ba tarayyarsu a ciki na uku su ba mataimaka ba ne na Allah dan Allah ba ya bukatar mataimaki to abin da ya rage ceto kila su ceto mun ji duka amma ai alkiyama su za su cece mu dan haka muke bauta musu to shine Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu inda shi ce kan baya amfani inda ku a wajen Allah illa liman azina la sai ga wanda Allah ya izini ma'ana shi kansa ceton Allah za roƙa saboda shi yake ba da izinin a yi ceto wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke tabbatar da ceto amma wani irin ceto ceto wanda Allah ya ba da izinin a yi akwai wanda suke ɗaukan cewa ceto a alƙiyama cewa wani mutane wasu mutane za su ceci mabiyansu yadda suka ga dama don haka za su ce mabiyanmu duk irin laifin da za su za su shiga aljanna mu za mu tsaya za su shiga aljanna wanda yana na rubuta a cikin wasu littattafai cewa wanda diyabuwa ne ko ya kama hanyar wane to ba shi ba shi ga wuta ko da ya yi zunubin da ya yi irin zunubin da ya su za su tsaya za a kai shi aljanna to wannan sun jahilci ceto tabbas akwai ceto duk wanda ya kore ceto ya yi kuskure akwai ceto ranar tashin alkiyama a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto tun daga al-maqamul mahmud babban matsayi abin yabo da manzan Allah zai tsaya ranar tashin alkiyama wanda dukkan halittu za su amfani da wannan matsayi shine in an tashi gaba ɗaya Allah zai fushi da bai taɓa yin irin shi ba zai zama kowa ba wanda Allah ya yi magana kowa yana cikin wahala da azaba sai a al'umma gaba ɗaya a haɗu a je a samu annabi Adam ce ka yi ka wuce gaba ka neman mana ceto gurin Allah ayi hisabi annabi Adam ya bada uzuri a je gurin annabi Musa, annabi Ibrahim, annabi Isa, duk waɗannan manyan annaba kowa ya ce ba zai iya ba, sai an je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ana laha ana laha ana laha. Ni ne mai ceton nawa ne, sai ya je ya faɗi ya sujjada. A riwayar manzo Allah yake sha zan yi sujjada, zan yabi Allah da kalmomi, ni ma ban san su ba a lokacin Allah zai kunsa musu. Sai a ce daga kanka, roki a baka nemi ceton a baka ceton. to wannan shine al-maqamul mahmud wanda dukkan bayi dukkan halitta na farko da na ƙarshe za su yaba manzon Allah akan wannan to kaga nau'i ne na ceto sannan akwai ceto da za a yi wa masu manya manyan zunubai musulmai ne masu tauhidi amma ga zunubi yana sallah musulmi ne ba kafiri ba amma ya yi laifuka laifukan da za su kai shi wuta sai a cece shi manzo Allah ya cece shi ya zama an yafe masa ya tafi aljanna akwai ceto da za a yi na ɗaga mutane wani yana aljanna ta daya sai a mai ceto sai a ƙara mai matsayi zai aljanna ta gaba da ita duk wannan ya tabbata a hadisi hatta mu'minai bayan Allah na kwarai za su yi ceto to amma duka ceton da za a yi a kiyama bisa wannan sharadin za a yi sai Allah ya ba da izini sai kuma ya yarda da wanda zai ceto din wa kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai Allah ya yi izini sannan kuma ya yarda don haka Allah zai ba da izini kuma ya yarda da wanda za a ce zaɗin ba wai kurin shi wanda aka ba izinin zai je ceci wanda ya ga dama ba to don haka duka wasu abubuwan da suke rataya da shi su yi shirka su bauta wa Allah a wannan aya Allah ya yanke waɗannan abubuwa ceton ma da kuke magana shi ma ba zai amfani ba illa liman azina sai ga wanda Allah ya yi mai izini in Allah ya mai izini to shi ne zai zo ya yi ceto to don me za ku bauta waɗannan abubuwa menene zai sa ku bauta waɗannan idan ba za su yi amfanarwa ba ba za su yi cutarwa ba ba su mallaki komai ba cikin sammai da kasai don wala Allah wani ya ce to ai ai ni ma dan adam na mallaka wani ya ce kila abin da muke bauta mutum ne misali masu bauta mutane su ce to ai yana da gida yana da kuɗi yana da kaza yana bayarwa to ai wannan mallaka mallaka ce takaitacciya mulki na ɗan adam mulki ne takaitacce ba a kiran shi mulki ba mulki bane cikakke saboda ne saboda yana da iyaka yana da iyaka duk mulkin mutum a wannan duniya akwai inda yaje ba shi bane mai mulkin yanzu ko tsarin da muke na kasashe in shugaban kasar mu ya fita daga nan ya shiga Niger to yanzu ya zama bako a can sunan shi bako akwai wanda yake shine mai tarbar bako shine shugaba in an zo ba za a ce mai shine shugaba ba sai dai a ce shugaban Najeriya ba za a ce shugaban Nijar ba shi ma nan Nijar da ya je wani gurin cewa zan bako kaga ashe mulkin yana da iyaka idan na Nijar na Najeriya ga dama sai ce na Nijar kakkashe kuma dole ya hakura in na Nijar ya ga dama sai ce na Najeriya karkashe ko ashe mulkin yana da iyaka amma na Allah bai da iyaka sannan kuma duk abin da mutum zai mallaka wani abu ne da yake ɗayan biyu ko abin ya lalace tafiya ba shi ba dawwamamme ba ne ko kuma shi ya bar abin to ina mulki don haka shi yasa Allah ya ce maliki yau mai Allah ne mai mulki ƙulin lahumma malikan mulki tutin mulka man tasha to don haka duk wani abin da mai wanda ake bauta kuma ba Allah za a ce ya mallaka to wannan ba mulki ba ne don bai da iko a kan shi cikakken iko to don haka sai Allah maɗaukakin sarki a nan ya yanke duk wani abu yanke duk wata hujja sai Allah ya ce hatta iza kuzi a an kulubi har idan an yaye tsoro daga zukatansu ma'ana mala'iku a nan ayar tana magana cewa a abin da yake faruwa su waɗannan mala'iku suna zama a sama bayi ne na Allah idan Allah ya tashi yanke wani hukunci ya yi magana to duka mala'iku sai su ma'ana su fadi gaba ɗaya tsoro ya kama su sai sun taso suna tasowa sai su tambaya ne Allah ya ce ma za ƙada rabu sai a ba su amsa ƙalar haƙ gaskiya ƙalar haƙ sai su ce Allah ya faɗi gaskiya da haka wasu malamin su ce a nan ayar tana magana ne kan mala'iku ma'ana mala'iku idan Allah maɗaukakin sarki ya yi nufin saukar da wahayi idan ya yi magana sai gaba ɗaya su faɗi kana ita kamar su sume ko su faɗi su sujada ga Allah sai ya zama a wata riwaya mala'ika jibril shi ne farko wanda zai fara daga kanshi sai Allah ya mai magana da abin da yake so sai Allah ya mai wahayin abin da yake so idan ya mai wahayin abin da yake so in jibril ya zo duk lokacin da ya zo zai wuce ta gurin wasu mala'iku lokacin fuzi'a an qulubihim an yaye wannan tsoron daga zukatansu ba tsoro sai su dinga tambaya mun ji Allah yayi magana amma me ya faɗa tunda ba san me Allah madaukakin sarki ya faɗa ba qalu sai sashi sai ce wa sashi alhaqqa abinda Allah ya faɗa gaskiya ne ma'ana ko da mun san me aka faɗa ba za su ce abinda Allah ya faɗa gaskiya ne don babu wani abin da Allah baya faɗa babu wani abin da Allah yake faɗa shi gaskiya da ka qalul haqa wasu malaman tafsir suka ce ma'anan anan za su ce abin da Allah ya faɗa gaskiya ne tunda ba sakon ba gurin su bane shikenan mai sako sai ya wuce ta ruwa mala'ika jibril da suke mai ubangiji mai ce ce ya faɗa gaskiya sai ya wuce da haka duk inda ya ji abin da zai faɗa to amma anan wasu malamin suka ce to ai ayar magana ake dangane da mushrikai da shirka me ka maganan mala'iku da haka wasu masu tafsiri suka ce hatta idza fuzza an qulubihim su waɗannan mushrikai suna ci gaba da shirkar su suna ci gaba da sabawa Allah ba su aune ba sai kurin a waye gari sun mutu alkiyama ta tsaya suna tashi to a lokacin duk abinda aka gaya mu za su tashi gashi nan na gaskiya to lokacin an yayi tsoro ma'ana yanzu an da musu da hankulansu sun gane abin da suka ƙaryata annabawa a nan duniya gaskiya ne don haka sai a ce ma za fara rabbukum ma'ana sai shashin su ta sashi mai ubangiji kuma ya ce ma'ana mai ya faɗa ya gaya wa manzannin shi mai Allah ya aiko manzan da fiƙarun haƙƙa sun ce gaskiya ne ma'ana a alkiyama za su tabbatar abin da Allah ya aiko manzanni da shi a nan duniya gaskiya ne amma a lokacin kuma ba zai musu amfani ba da haka suka ce anan ana nufin mushrikai to amma kamar da ibnu kasir yake faɗa in ka duba hadisai da suka zo wanda suka fassara wannan aya sun zo a cikin lafazin hadisin hadda wannan aya kamar hadisin da na karanta mana suka ce to anan abin da ake nufi mala'iku ne ma'ana ana magana ceto ba wanda zai ceto zai amfane shi a wajen Allah sai wanda Allah ya mai izini to idan kuna tunanin mala'iku ne za su ce to ga mala'iku ma bayi ne a gurin Allah da haka idan Allah ya yi magana gaba ɗaya ma shiɗewa suke yi sai sun farfaɗo su tambaya mai Allah ya ce kuma su sallama wa Ubangiji shi ya sa ana zaga wa huwa al'aliyu shi ne maɗaukaki alkabir da haka in ma mala'iku kuke zaton za su cece ku a gurin Allah wanda su ne ake ganin mafi kusanci da Allah su ma bayi ne na Allah kuma idan sun sun kuya sun sallama wa Allah madaukakin sarki shi sa in Allah ya magana ma gaba ɗaya faduwa suke sube in sun barbado kuma gaba ɗaya sukan ga junan su Allah abin da ya faɗa gaskiya ne kun ga kenan shine alaƙar wannan aya ko gabar ayar da wannan gaba ɗin a cikin wannan aya ko waɗannan ayoyi da muka karanta za mu ga abu na farko za mu ga cewa an kore mulki ko an kore iko ko an kore an fadarwa da cutarwa da duk ababen da ake mota ko ba bayan Allah ba su amfani ba su cutarwa duk wata hanya da yake kake ganin ko suke ganin suna bauta musu dan ita to Allah ya kore ta sannan a cikin ayoyin har wa yau akwai tabbatar da cikar ikon Allah da kamalar Allah Allah baya buƙatar mataimaki Allah baya buƙatar abokin tarayya Allah madaukakin sarki shine shi kadai alwahidul ahad amma duk wani wanda ba Allah ba to mabukaci ne shi yasa Allah ce antumul fuqara ila Allah dukkan ku bayi mabukata ne dan duk abinda mutum yake da shi a duniya to yana da bukata in kudi ya tara da ya fi kowa kudi to akwai abinda kudin ba za su yi masa ba sai dai mutum dan uwan shi ya mai shi kuma yana bukatar kudin shi dan haka yanzu shi mai wannan kudin mabukaci ne ga wancan talaka haka idan mulki ne to akwai abin da ba zai iya yi ba dole wani ne zai masa ya ishi dan adam bukata ta yadda dan adam lafiyayye ba zai iya rayuwa ba sai da mace mace lafiyayya ba za ta iya rayuwa ba sai da namiji wannan kadai bukatar ta isa ta nuna gajiyawar mutum to amma Allah ba Allahu samad shine wanda la jawfa lahu kamar yadda wasu daga cikin magabata suka fassara as-samad ma'ana Allah bai da bukata wa huwa allazi tasmudu ilayhi al-khalaiq shine wanda halittu gaba ɗaya gurin suke koma da haka wannan uslubi da nan da Allah ya kawo cewa a la yamliku da mithqala dharratin fis samawati wala fil ard sannan Allah ce wa ma lahum fihi ma min shirkin wa ma lahu minhum min zahir wannan yana nuna cikar mulkin Allah da ikon Allah sannan a cikin ayoyin akwai tabbatar da ceto kamar yadda muka yi bayani ceto wani abu ne tabbatacce ceton da aka kore a cikin alkur'ani shine ceton da mushrikai suke rayawa cewa ababen bautar su za su yi musu koma bayan ceton da Allah zai ba da izini a yi wannan kam ceto an kore shi irin ceton da wasu ke rayawa ga mutum yana ta tsola tsiyan shi yana ta abin da ya ga dama an yi magana ce ai shi zai cece mu ranar tashin alkiyama to irin wannan ceton Allah ya kore shi ceto akwai shi na gaskiya wanda Allah zai ba da izini sannan a cikin ayar akwai abin da ke tabbatar da ubangiji yana magana ma za qala rabbukum qalu al-haqqa ya faɗi gaskiya Allah yana magana amma irin wadda ta dace da zaki ci ba irin magana ta bayi ba ba a kamanta siffa Allah da siffar bayi sannan a cikin wannan ayoyin har akwai har wa yau akwai abin da ke nuna ma'ana mala'iku ma bayi ne na Allah idan mun dauki fassara hatta idza fuzza an qulubihim an yaye tsoro daga zukatansu ma'ana su ma bayi ne na Allah da haka suna iya tsorata su girgita saboda girman Allah madaukakin sarki sannan a cikin waɗannan ayoyi akwai tabbatar wa da Allah sifa ta al-ulu daukaka Allah ya daukaka a zati ya daukaka a sifa ya daukaka a sunaye ya daukaka madaukakin sarki irin daukakar da ta dace da shi da haka Allah madaukakin sarki aliyun ne madaukaki ne ya daukaka irin daukaka da ta dace da shi sannan alkabir akwai tabbatarwa da Allah sifa ta girma irin wadda ta dace da Allah madaukakin sarki daga nan sai Allah ya ce قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم na Allah ya ce kul ka ce man yarzuqukum min as-samawati wal ard waye yake azurta ku daga sammai da kasai kulillah ce Allah ne wa inna aw iyyakum mu ko ku da ala hudan akwai wanda yake kan gaskiya aw fi dhalalin mubin ko bata mabayyani qul la tusaluna amma ajramna kace ba za a tambaye ku ba dangane da abinda muka yi na laifi ولا ولا تسعلوا ولا نسعل عما تعملون sannan ba za a tambaye ku dangane da abin da kuke aikatawa ba wani ya jima bainana rabbuna ka ce ubangijin ba zai hada mu gaba daya summa yaftahu bainana bil haqqi sannan ya hukunci tsakanin mu da gaskiya wa huwa al fattahul alim Allah ne mai yin hukunci kuma masani ma'ana dai a ci gaba da kaba dalilai na cancantar Allah da bauta da kuma bacin bautar wani Allah Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka gaya musu ka tambaye su man yarzuqukum min as-samawati wal ard wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa ruwa da yake saukawa yake zubar da ruwa tsirrai da suke fitowa idan an yi ruwa wa yake fitar da su wannan tambaya ce da in kai musu ba makawa za su tabbatar da Allah ne idan ba su faɗa ba to kulillah ka ce Allah dan in ka faɗa ka ɗin ba wanda ya ce ce ba haka ba to idan ku Allah ne madaukakin sarki shi kaɗai yake azurta ku daga sammai da kasai yake saukan muku da ruwa yake fitar muku da da tsirrai yake fitar yake samar da koramu sannan yake fitar da 'ya'yan itace sannan ya sanya muku dukan dabbobi suke ci su rayu dan ku amfana dan arzikin ku domin duk waɗannan abubuwa da Allah ya samar ya samar ne mata allakum wa li'an'amikum kamar yadda Allah ya faɗa wal yanzur al-insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba da Allah ya ce me mata allakum wa li'an'amikum duka Allah ya samar da waɗannan ne kayan marmari ya fita ya saukar da ruwa ya fitar da tsirrai ya fitar da ciyawa ya fitar da kaza mata allakum wa li'anamikum dan ku ji dadi ku bayi sannan dabbobin ku su ci su rayu su ma dabbobin kuma ku yi amfani da su ku ci nama ku sha nono ku dora kaya a kai su zama ku ababen hawa to duk waɗannan abubuwa da Allah madaukakin sarki ya samar da su waye yake yi da haka ba wannan ba wata amsa face tabbatar da cewa Allah to in ku Allah ne yake dan me kuke bauta masa hada da wanda baya azurta ku da komai dan me kuke bauta wanda baya iya yin komai tunda abu ne sananne waɗannan allolin nasu ba sa iya yin komai in kuma suna yin tosi a gani kuma kamar da ayyukan Qur'ani suka nuna mana su waɗannan mushrikai dama ba sa gayya cewa duk waɗannan ayyuka ne na Allah shi yasa Allah madawin sarki yake musu ilzami to in ku kun yadda Allah ne yake wannan abuwa to ku bauta wa Allah shi kadai sannan sai Allah ya ce ka ce wa inna awliyaku mu ko ku la'ala hudan aw fi dalalin mubin ɗaya daga cikin mu akwai ko dai muna kan shiriya ko ko kuma cikin bata mabayyani ma'ana kowanne ɗaya daga cikin mu da ku ko dai ɗaya yana kan shirya ɗaya yana kan bata ko ɗaya yana kan bata ɗaya yana kan shirya ma'ana dole cikin mu biyun nan sai an samu wanda yake mai gaskiya dole sai an samu wanda yake kan gaskiya to kuma duka alamu da dalilai da aka ambata ya nuna cewa ba kan gaskiya kuke ba to ku tunda ba kan gaskiya kuke ba to kan bata kuke domin in dai ba kan gaskiya kuke ba to kuna kan bata in kuma ba kan bata kuke ba to kan gaskiya kuke to yanzu ga dalilai an faɗa ku kalli wannan dalilai na arzikin sama da kasani na zo muku na ce Allah ne yake kuma kun yadda Allah ne yake to dan me ba za ku bauta masa shi kadai ba to ku tunda haka ne dalilai mabayyana sun bayyana to babu shakka ko kuna kan abin da kuke na na bata abin da kuke kai ba gaskiya bane da haka wannan shine ma'anar aya din aya tana so ta nuna musu cewa to abin da kuke kai kinda lalle mu din nan akwai wanda suke kan gaskiya akwai wanda suke suke kan bata to a kalli dalilai to dalilai na tabbatar da cewa ko abin da kuke kai bata ne abin da muke kai shine na gaskiya to amma duka ma in kunki to qul la tus'aluna amma ajramna ba ba za a tambaye ku dangane da abin da muke bana laifi don haka in ma kun ki to kowanne daga cikin mu yaje ya aiki kowanne yaje ya yi aiki shi don ranar tashi alkiyama laifin da muke ba za a tambaye ku ba mu ma ba za a tambaye mu laifin ku ba da haka kowa tashi ta fishe shi tunda kun ki karɓar gaskiya ba za ku karɓi gaskiya ba to ku kyale mu mu yi aiki kada ku hana mu bin gaskiya da haka sai a yi amfani da zahiri ku ban mu mai aiki ku ma ku je ku yi aiki akwai gidan da za a je a haɗu ranar tashin alkiyama za a ware mai gaskiya wannan kamar tsoratarwa ce da kuma nuna cewa in ba ka karɓi gaskiya ba to kada ku hana mu bin gaskiya tun da dai ga dalilai sun bayyana abin da kuke kai ba daidai ba ne to ku kyale mu mu yi aiki in ku ba za ku yi aiki ba don ranar tashi alkyama kowa za a tambaye shi abin da ya aikata ne don haka yake cewa kun ya jima'u bainana ku sani akwai ranar da Allah zai haɗa tsakaninmu gaba ɗaya ranar da za a yi hukunci sun mai yaftahu bainana ai ya hukumu bainana hukman sannan Allah ya yi hukunci tsakaninmu da za a gane mai karya da mai gaskiya a gane wanda ya cancanci ya samu sakamako mai kyau da wanda bai cancanta ba saboda mai saboda Allah maɗaukakin sarki shine alfattahu wanda yake mai yin hukunci wanda yake mai hukunci al'ali kuma masani da haka hukuncin Allah kuma hukunci ne na gaskiya domin za a gina shi ne akan ilimi ilimi kuma wanda yake cikakken ilimi idan haka in ma ba ku karba abin da muka zo da shi ba ku karba gaskiya da ta bayyana gare ku ba to ku jira akwai ranar da za a yi hukunci ranar da za a koma wajen Allah maɗaukakin sarki sai kuma aka ci gaba da tabbayar su ne wata hujja da za ta gwada cewa abin da suke kai ba daidai bane sai Allah ce kul قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم قل كجاية مس يا رسول الله ko kai da kake karatu ka gaya musu ka tambaye su aroni aroni allazina alhaqtum bihi shuraka ku nuna man abubuwan da kuka hada wa Allah suka zama abokan tarayya waɗannan abubuwan da da kuke wuta hada da Allah ku nuna musu suna ina ku gwada musu mu tabbatar yadda suke kalla ba za su iya gwada ba bal huwa Allah yadda abin yake bari dai Allah madaukakin sarki shine kadai abin bauta al-aziz mabwayi al-hakim mai hikima ma'ana nan ba wata hujja ce sai dai wannan hujjar wata hujja ce kamar irin ta ƙarshe cewa to tunda yanzu na nuna muku ba sa azartawa ba sa amfanarwa ku kirawo su mu ga amfanin da za su yi muku to ku zo ma ku nuna mu shi yasa suna da minta ce anan nunawa yana nufin nunawa ta gaskiya ta ido ana ku nuna min ababen da kuke bauta suna ina wasu ka ce a nan nunawa ma'ana ta ilimi ku sanar da ni ababen da kuke bauta ku yi min bayaninsu ta ya zan gane su a ina suke a sama suke ko a ƙasa sannan sun san gaibu ko bin san gaibu ba sannan yaya suke suna amfanarwa idan muka ɗauki gani ne na ido su nuna masa ido to kaga in suka kawo waɗannan abubuwan da suke bautawa misali shawa waɗanda ake magana da su suna bautawa gumaka ne gumakan na ana yin su da duwatsu ana ana sassaka su ko da itace ko da duwatsu ko da ƙasa ana kwabawa a yi wannan ban ma shirkar ta kai akwai wanda game da ya zo ɗaya daga cikin sahabbai yake faɗa ko ɗaya daga cikin magabata yake faɗa yake cewa mutum zai zo ya sami yashi ya tafi nonon dabba a kan yashin sai ya bashi ya bushe ya ƙaddare sai ya zo ya cire sai ya ɗauki abin ya dinga bautawa wani kuma dabino dabino wannan da ake ci zai ɗauka ya san'anta abin bauta da shi ya dinga bautawa ran da yunwa ta kama shi kuma ya cinye kayan shi ma'ana rashin hankalin ya kai shi yasa duk wanda ba kan gaskiya yake ba duk wanda ba kan tauhidi yake ba to duk yadda ya kai da ilimi kuma sai ka wauta shi duk yadda ya kai da ilimi yanzu za ga duniya an ci gaba kere-kere da menene to waɗannan wanda suka ci gaba a wannan kayan duniya ɗin to in kuma ka zauna da su sai ka wauta su saboda shi addini shi ke saita kwakwalwa shi yake saita kwakwalwa ya mai da mutum ya zama mutum yanzu ka duba bawali da yake fita daga cikin dan adam haya addini na jasa ne in ka yi shi aka ce kai tsarki in ka yi bayan gida kai tsarki domin waɗannan abuwa na jasa ne amma wanda ba musulmi wanda bai da addini baya ganin su a najasa to sai ga duk wayewar mutum duk menene idan yana tare da irin wannan sai ga ai kazami ne yana tare da kazanta a tare da shi amma musulmi in zai bi korowa addinin shi ko shi zai zama cikin tsafta kaga kullum zai yi alwala akalla in ma yana rike alwala zai sau biyu sau uku a rana in ba mai rike bane zai yi sau biyar in ma zai tsaya iya ta wajibi kaga wannan alwala gabbai ne na zahiri waɗanda koyaushe su ne a waje fuskarka hannayenka da kabaka su ne suke ta'arrudi ga kura jikinka in ka sa riga ka rube shi to kuma duk da haka sai shari'a ta zo kuma da juma'a ce wankan juma'a wato ko da mutum zai iya zama ya ɗau su kwanaki bai wanka ba to in juma'a ta zo ana so kuma mutum ya wanka wasu malamai suka ce wajibi ne wasu suka ce a'a sunna ce mai karfi to in ka tafi kuma da mutum ma zai zauna a ce a kaddara duk da ana samu gaba ɗaya mutum ma ya nisanci ruwa da mai to za a zo shekara idi to nan ma ana son kai wanka duk wannan a matsayin musulmi ake magana banda wankan janaba lokacin da muke kusanci iyali ya wanka duk wannan tsafta ce da musulunci ya zo da ita in ba addinin musulunci ba za ga irin wannan ba kuma masana waɗanda suke masu bincike na abin da ya shafi lafiyar ɗan adam da mai suna faɗa tasirin ita alwala tasirin sallah a rayuwar ɗan adam wannan alwala da mutum yake akwai tasiri akwai abin da take ƙara masa na lafiya a tare da shi haka nan sallah za ta saita shi to anan sai manzo Allah ce ku nuna mu waɗannan abuwa to in sun zo da waɗannan abuwa da suke bautawa to za a ce ku yi musu magana sun magana ba za su amsa ba to ku roƙe su amfani ba za su bayar ba to su iya kare kansu daga cutarwa wanda Allah su ce to ai mu ma abinda kace bauta din ba ma ganin shi ba ma jin magana shi to sai a ce to shikenan yanzu ga abin da kuka kawo abin bauta ne yanzu za mu dake abin ko mu lalata shi iya kare kanshi wanda ku bai iya kare kanshi mutum ba zai iya kare mu ba to dan haka cewa su nuna abin dan a nuna musu cewa lalle wannan abu bai cancanta da bauta ba shi yasa Allah ce kalla duk waɗannan ababen ba ababen bauta bane ba ababen tarayya bane bal huwa Allah bari dai shine Allah kadai al-aziz mabwayi wanda yafi karfin kowa da komai al-hakim mai hikima kuma gwani a cikin dukkan al'amuransa don haka waɗannan duka ba ababen bauta ba ne sai kuma allah maɗaukakin sarki sai ya juyo da siyaki sai yake magana kan aiko annabi sai allah ce wa ma'ar sallaka ba ma aiko ka ba ya rasulun ba illa ka fatan linnasi face ka zama mun aiko ka gaba ɗaya ga mutane bashiran kana mai albishir wa naziran kana mai gargadi walakin na aksarar nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba mafi yawan mutane ba su sani ba ma'ana Allah madaukakin sarki yake cewa ba mu aiko ka ba ya rasulullah Allah yana ba da labarin cewa to bai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba ce sai ga dukkan mutane amma yadda yazo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abubuwan da aka bashi waɗanda ba a ba sauran annabawa ba daga ciki akwai ma'ana kowane annabi ana aiko shi zuwa iya mutanen shi amma manzon Allah ce ne an aiko ni ilan nasi kafa wata riwaya an aiko ni zuwa ga mutane laraba da wanda ba laraba ba baƙaƙi da farare ko jajaye ma'ana an aiko shi zuwa ga kowa shi sa risalar manzo Allah risala ce ga mammiya wadda ta shafi kowa da kowa domin shi ne annabi na ƙarshe bayan shi babu wani annabi da Allah zai aiko shi sa Allah madaukakin sarki tabbatar da mu'jizar shi alqur'ani ana karanta shi har yanzu har zuwa lokacin da Allah zai dauke shi sannan kuma addinin manzo Allah din Allah ya kare shi har yanzu an ana yin musulunci din saboda manzon Allah an aiko shi ne ga dukkan mutane ba na laraba bane kadai manzon Allah na dukkan mutane kuma me yazo yayi bashiran yana mai albishir albishir gawa ga wanda ya bi Allah ga wanda yayi tauhidi da haka manzon Allah yake kiran su zuwa ga tauhidi shi cikin abin da yazo akwai albishir na samun aljanna sannan kuma naziran yana mai gargadi gargadi gawa ga wanda ya saba wa Allah ga wanda ya shirka ga wanda ya bar abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana yin wannan aiki amma walakin na aksarar na sai dai mafi yawancin mutane la ya alamu ba sa sani ma'ana ba su da ilimi ingantacce ko dai jahilai ko masu taurin kai ba su yi aiki da iliminsu ba da haka sun waye gari kamar ba su da ilimi domin wanda ya yi ilimi bai aiki da ilimin shi ba to yana zama kamar wanda bai da ilimi da haka daga cikin jahilcin su ne ya sa suke wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mummunan raddi suka yi karba abin da manzan Allah ya zo da shi amma da hakikalin sun sani ko sun yi amfani da sanin su to babu shakka da sun karbi da awar annabi sallallahu alaihi wasallama domin abin da ke cikin ta bishara ne da kuma gargadi wanda yake gwada mana aikin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi aiki ne na mushara shi ne mushara ga wanda ya bi Allah kuma aiki ne na gargadi kuma wannan shi ne wa'azi dama wa'azi yana haɗa abubuwa guda biyu wani gurin a faɗi abin da zai kwaɗaitar wani gurin kuma a faɗi abin da zai tsoratar ba a son mutum ya zama kullum a rayuwar shi abin tsoro ake gaya mai kullum an zo za a mai wa'azi za a mai kan mutuwa kan kabari kan wuta kullum wannan za a yi to wannan sai ya zama na zai zo yana bauta wa Allah irin bauta ta khawarijawa ana komai shi ma zai dauke shi haka da haka dan karamin abu sai ce wuta za a saboda shi ma tunda ya taso abin da aka dora shi akai kenan kamar kuma yadda ba a so kuma a mai da mutum kullun shi kuma wa'azin da za a yi mai wa'azi ne na bishara a ce ai aljanna ai kaga da kai kaza za a baka aljanna da kai sai ya zama da shi kuma sai ya tashi da fikira irin ta murji'a waɗanda su kuma suna ganin duk irin laifin da kai inda kana da imani kai dan aljanna ne ba ba wata matsala da haka duk zunubin da kai baya cutar da imani sai mutum ya tashi murjiki sai ya zama komai ma ganin shi yake mai sauki ne to me ake so mutum yayi shine mutum ya hada duka biyu shine wani malami yake cewa man abada Allah bil khawfi wahdahu fa huwa haruriyyu wanda zai bauta wa Allah da tsoro zalla to wannan ba khawarije ne su ne kamar da magwada komai wuta komai kafirci komai wuta wa man abada Allah bil hubbi wahdahu wanda zai bauta Allah da su ma'ana shi kullum shi dan aljanna ne shi bai da matsala shi kaza fa huwa fa huwa murji'i to shi murji'i ne wanda yake daidai man abada Allah bil khawfi wal hubbi wanda zai bauta wa Allah da tsoro da kuma kauna da haka yana tuna aljanna yana tuna wuta in ya tuna aljanna yayin shauki ya ji yana sha'awa in ya cire wuta kuma ya ji tsoro to sai ya zama na yana bainal khawfi war raja'i bai dai bai kauna ba kuma bai ta kankance ba to shi haka ake son kuma mai wa'azi ya zama kada mai wa'azi ya zama kullum wa'azin shi tafi a wasira guda daya to da haka zai zai zai bada akasi ne in ya tafi akan tsoratarwa to waɗanda yake rina za su tashi kurin da gilza za su tashi da kaushin zuciya za su tashi da tsanani ɗan ƙaramin abu sai su kafirta mutum sai su jefa mutum wuta su yi gaba su ne yanzu muke ganin irin wannan tarbiyya ɗin ake samun waɗannan ƙungiyoyi irin boko haram irin su isis irin su da'ish da sauran irin wannan ƙungiyoyi ɗin su idan yanzu kana karanta littafansu da bayanansu kullum ba maganar rahma ko jin kai za mu kashe za mu yanka za mu ɓata za mu yi kaza kullum a cikin kai ka ce kamar addini wannan ne kaɗai to kuma in malami ya da wa'azin shi kuma kurin kullum ni'ima da aljanna da da soyayya ce ai ba ku da matsala a gurin Allah ai ya ta faɗan rahma da jin kai ya aje bangaren ɗaya bangaren to su kuma mabiyan sai su tashi kuma da sakaci sai su waye gari kamar yanzu yan hakika da muke gani su ba me ya haifar da su shi ne ma'ana wannan jafa'i din wannan sakaci din dama bacewa addini tsakanin ifrat da tafri tsakanin wuce gona da iri idan aka wuce gona da iri sai a haifar da yan zafi irin waɗancan idan kuma aka yi sakaci sai a haifar kuma da masu sanyi irin wannan yan hakika masu ganin komai daidai ne ma ce lahiran mata su ce duniyan mata su ce da haka zai sha giya in ya ga dama zai karanta alkur'ani in ya ga dama in ya ga dama zai karanta bible in ya ga dama duk komai a gurin shi daidai ne saboda me saboda an tura shi kan wannan to da haka abin da ake so mutum ya tsaya a katsakiya kada mutum ya wannan shi ya sa za duk yan bidiyar da suka fito a duniya za ga daga wannan ne idan guluwi ne ya haifar da su to za ka same su suna da guluwi suna da zafi idan kuma sakaci ne ya haifar da su to za ka same su kuma suna da wasa da raina addini to shi kuma musulmi so ake zama a katsakiya yana tsoron Allah yana kuma ƙaunar rahmar Allah yana son Allah yana ƙaunar aljannar Allah da haka wata rana yi kuka wata rana yi dariya kada ya zamana ya ya rinja da wani wasu malamai suna cewa sai dai ko in a lokacin da mutum zai bar duniya ne to ba laifi dan tsoron shi ya ya ya, ya rinjaya amma ko anan ma so ake mutum ya zama yana bainal khawf wal raja'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je duba wani yaro sai ce ya kake jin jikinka bai da lafiya sai ce ai ina ji na ya rasulallah ina mai fata mai kaunar rahmar Allah kuma ta gefe guda ina kaunar haɗuwa da Allah sai manzo Allah ce waɗannan abubuwa ba za su haɗa a zuciyar bawa ba ba ce sai Allah ya amintar da shi daga abin da yake tsoro kuma ya bashi abin da yake kwaɗayi ma'ana ga tsoro ga kaufu ga raja kuma haka Allah ya ce mata annabawa wa yad'una na raghaban wa rahaba suna bauta mana suna masu kwaɗayin rahama suna masu tsoron rahama da haka babu wani wanda zai ce a'a ka ɗau wannan sa'in kaɗai ka bar wannan sai ka haɗa daga biyu to shi ma shi yasa manzo Allah zo bashiran wa nadira yayi bishara yayi gargadi amma da yawa daga cikin mutane ba sani ba shi yasa da yawa suka watsar da abin da manzo Allah ya zo da shi suka juya baya suka kuma mayar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da munanan kalmomi saboda mai musan alkhairin da manzan Allah ya zo da shi ba ubangiji Allah ya dace da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bin ta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata Allah ba ka sarki ka ba mu zama lafiya a kasar mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya abinda muke karantawa na daidai Allah ka ba mu lada wanda ya zama na kuskure Allah ka yafe mana ka ba mu ikon yarawa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين الحمد لله